نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungula karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 26 ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da ishirin da biyar ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyar yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da uku cikin littafin fikin sunna na asai da sabik insha Allah za mu tashi sabon matsalar al'adhan bayan dai mun ji magana na lokatayen sallah ɗaya bayan ɗaya da lokacin da aka hana sallah yanzu kuma zai bayani na sanarwa game da shiga wannan lokatayya da aka yi bayani wanda muka ambata a baya in lokacin ya yi ga abin da ya kamata a yi don zauwa yin wannan ibada ta sallah sai ce al'adhan ma'ana sanarwa ya ce al'adhan mai ma'anar kalmar al'adhan mu ce kiran sallah hausa ya ce huwa al'ilam huwa ilam bilhulu ƙata salam shi na sanarwa na shigar lokacin sallah daga an ce al'adhan iyayen sanar da shigar lokacin sallah amma wannan sanarwa ta shigar lokacin sallah ya ce bi alfazin makasusa da wasu lafizza keɓantattu yan ba da kone lafazi ba za ka yi sanarwa lokacin sallah ya yi akwai lafizza da shari'a ta keɓance da su ne kadai ake iya sanarwa akan shigar lokacin sallah wa ya hasulu bihi addu'a ila jama'a kuma ta wannan sanarwa ake samun kira na zawa sallar jama'a dama a zo a haɗi ne a yi ta shi sa ake yin shi mahaɗa wa izaharu sha'a'irar islam kuma yin kiran sallah yana bayyanar da manya-manyan alamomi ta ragu na musulunci daga an kaza a sauna islam ne kuran wa huwa wajibun aw mandubun wajibi ne ko mustahabbi wannan magana kama albanin mawalla da ya mai ta hakiki ko ta aliki kan magana ya ce wani magana ya kamata ya yanke magana ya sa mutane ya raba mutane hankali ko ya raba mutane hanya to wajibin ne ko mustahabi ne ba tare da shi malamin ya gaya maka wani ne ce gaskiyar magana ƙa'idodi na soshi ƙarara na umarni kiran sallah ya huce ta kuskure ne ma kuskure ne ma ka kawo wannan magana ka bar mutane kan wannan hanya kan wannan dumuwa ba ba alƙibla ce magana kiran sallah magana ce ka ta'amar jamhurin magabata malai magabata iya daga cikin har abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa alama gano garin musulmi ne a yaƙe su an kai musu hari idan an je gari ana tsayawa a shirar lokacin sallah in yayi jin kiran sallah a gari shi ke bada wannan garin garin musulmi ne kwarai ce hanyoyi suna da yawa in mazana ya yi umarni a kan yin shi na haka ya wuce taraddidi a kan mustahabi ko farla wajibi ne kuran kiran sallah ilan ce faradu aini ne ko faradu kifaya kai faradu kifaya ne an aka yi ba kowa ba sai ya yi shi a masallaci in aka yi ya ɗauke ma ko a gari haka ya ɗauke ma garin duk da cewa kowane wurin da ake taruwa a zama ga nasoshi din da ake taruwa jama'a su yi sallah ƙa'ida akwai kiran sallah kowa ina ne don haka dai maganar wanda hukun kabar ta wajibi ne kuram ƙalar kutubi rahimallah wa gairu da wani imam kutubi ke malamai da dama ban imam kutubi da wasu malamai suna ce al'adha ala qillat alfazihi mustamilun ala masail al-aqida kiran sallah duk da karancin lafazin shi ba shi da lafazi da yawa amma mustamilun ala masail aqida ya kumshi ya kumshi wasu mas'aloli na aqida li'annahu bada bil akbariya ya fara da kalma ta girmamawa wannan ta Allahu akbar me cewa Allah shi mai girma akan ku wahiya تتضمن وجود الله وكماله كلمة الله أكبر تاقمشي تاهدا سامور الله دا كمالا تعالى شيء الله أكبر ثم سنى بالتوحيد بايا جرم مع الله هيبيو بايا يبينتا نهركو نبيو يكاو مغنى التوحيدي ta allan da shir da ibada ta shi da ibada wa nafi sharik kuma da kore ma Allah duk wani abokin tarayya summa bi isbati risalati li Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kalmar tauhidi ta la ilaha illallah kuma sai aka tabbatar da manzanci ga Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa Muhammad Rasulullah sallallahu sun da'a ila ta'atul mahsusa aqibin shahadati bi risala kuma sai ya kira zuwa ga wani aiki na da'a keɓantatta wata da'a ce ta musamman bayan kira bane ku kira zuwa duka ibada duka ake alheri a kira ne zuwa ga wata da'a kuma wannan da'a keɓantatta ba kira ba a zuwa komin komi kira ne amma zuwa ga wata da'a keɓantatta ita ce sallah ya yi wannan kira zuwa ga da'a keɓantatta a ƙin shaharta birisala bayan ya shaida da manzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ba ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga nake nan shaidawa da tabbatar da manzanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka hece hayya ala sala kinan ku zo zuwa ga wannan aiki na sallah shine atadul makhsusa yayi ta aqim shahadatu bi risala bayan karshen shaidawa da manzanci li'annaha la tu'raf illa min jihati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam domin ta wannan sallah ba a san ba irin wannan sallah sai ta bangare ta hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta hanyar shi muka samu sanin sallah ko muka same ta bayan kira zuwa ga wannan da'a keɓantatta sun da'a ilal faɗa kuma ya kiraye ku aka yi kira zuwa ga samun rabauta ta lahir ya ce me wannan alfala ko wani baƙa'ud da'in shi ne wanzuwa da wamamma lahira kenan وفيه الإشارة إلى المعاد cewa hayya ala fala wannan iya ma ishara zuwa ga makoma ta lahira kina neman tsamin tsira a gobe kiyama ma'ana kenan summa a'ada ma a'ada tawkidan kuma ya sake abin da ya sake sakewa bayan hayya ala sala hayya ala fala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan kalmomi ai can da mai yayin su yace ya sake konkon wannan kalmomi dan karfafa abin da ya gabata baya wannan shine ma'ana ta al'adha sanar a takaice sanarwa na shigar lokacin sallah amma da wasu lafuzza keɓantattu da aka keɓance dan a haɗu iya ba da ma'anar a zo a haɗu a yi sallah da jama'a kuma kiran sallah iya daga cikin alamomi na musulunci kuma cewa wajibi ne kuma na kalamomi na kiran sallah duk da ba su da yawa amma sun kumsuna da sun kumshi da mas'aloli na aqida yace ya fara da girmama Allah da kamala cika ta Allah da magana kade ta Allah da ibada da kore ma Allah abokin tarayya da tabbatar da manzanci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kira zuwa ga wannan ɗa'a ke ɓantataccen sallah bayan ya yi tabbatar da manzanci ga Annabi sallallahu Alaihi wasallama don ta hanyar shi aka san ita sallar kuma ya kira zuwa ga samun rabo da lahira iya ma ishara ga cewa gina ashe a koma koma ta lahira kuma ya sake kwankwan wannan kalamomi na girmama Allah da kaɗaita Allah da ibada to wannan shine azan shine kiran sallah yace fadaluhu me fadala ta wannan kiran sallah yace warada fi fadal al-adhan wal mu'adhdhinin ahadithun kathira nadhkuru ba'daha fi ma yali yace fadala romu na kiran sallah da masu kiran sallar kwarai hadisai sun zo masu yawan gaske amma na zukuru ba a fi mayili za mu kawo wasu ba duka ba wasu daga cikin hadisan masu magana kan fadala ta kiran sallah ko ga masu kiran sallah za mu kawo wasu daga ciki abin iya da yawan gaske sai hara da cewa ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لو يعلم الناس ما في الآذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستحموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حضرا رواه البخاري وغيره yace wannan hadisan farko da ya kawo kan fadala ta kiran sallah ko masu kiran sallah ya ce abu hura ban labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lau ya alamun nasu mafin adan wasafin abu inda mutane suka san inda sun san kenan romo ko fadala da take cikin kiran sallah da ladan da ake samu sahu na hurko na sallah sun malam ya jidu ina ya stahamu alai da su ta inda suka san da ladan kuma kaga ba ka samu sai an yi ƙura'a to da sun yi ƙura'a wa za a ba wa zai dangana saboda irin abin da ake samu a sahun gaba na sallah na farko da abin da ake samu a fadar sallah inda mutane sun san roman da ake samu a ciki kuma suka gaba za su samu sai an yi ƙura'a wala da sun yi ƙura'a don a rabar gima wa zai nan sai yake cewa walau ya alamuna ma fi tajir da sabaku ilai inda har suka san irin abin da yake cikin tajir yin sallar azhar da farko kuma shi ma kenan da suka san za samu ba da an riga rigaye wani gayar-gayan sallar a lokacin taji walau ya alamu na mafil atamata su inda mutane sun san abin da yake cikin lada na sallar isha cikin jama'a da sallar asuba la'atauhuma walau habawan da sun zo wannan sallar asuba da isha ko da rarrahe ne wasu jan gindi ne ko da rarrahe ne wannan ruwan ma'amuru kai kata musulmi na kawo domin kuna mun kanta da asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata iya cewa wanda ya sallar isha cikin jama'a za ba shi wani lada na musamman ka annama ahya nisfal layl za ba ka lada kaman kara ya rabin dare haka man sallal jama'ata filisube wanda ya yi sallar suba ta wata salatu su fil jama'a kashi fuka an na ma'amuna sufan dai wanda ya sallar isha cikin jama'a kamar ya raye rabin da kada makamun sufin da kamar ya raye rabin dare haka wanda sallar isha cikin asuba cikin jama'a kamar ya raye rabin dare kaga idan aka rabin dare biyu kaga kenan kamar ka raye daren gaba daya wannan kara basa ce ta musamman ake ba wanda ya raya wanda ya sallar isha cikin jama'a haka ya asuba cikin jama'a sama zan da ake sanar ke cewa ita ce asakar salat al-munafiqin mai yaunin sallah ga munafukai sallar isha ce da asuba su a ta ana gane munafuki ta wannan hanya don kuma mai yauninta bale su a wancan zamani ana sallar magariba sai ji a ci abinci a gida isha shi can dare yara kafin a dawo a sal isha daga shi ne gida bayan magariba ake can abinci a wancan zamani zama karkara aka samu haka kenan to shi da munafuki da zawa yake don a gashi ba don Allah ba to an kare magarba cikin haske isha ba kowa ba ake ganowa ya zo gobe ba kuma ya cika ciki ya cika ciki idan an zama mutum ya cika ciki da makasa akwai kasala kenan shi sa muna wiki ita kuma asuba an ba mai imani ba wannan barcin na asuba mai daɗi da wuya za a tashi a barshin huda mai tafshi a zo a yi sallah kuma ya san dan ba kowa ke ganin shi ba sai ga munafukai kina wani sallar biyu take musu yauni he dole kun dai amma ta musu yauni nan an taka ciki ba ganin ka nan an barci ya dadi ba ganin ka to kuma dai ga irin fadala da take cikin sallar asuba da sallar isha asuba da isha sa da bai ce inda ya san abin ya san abin da ke cikin su da ya zo ko da dare dan ka samu ai da kai wannan ruwa ke da Bukhari ya to sauran sai da Imam Muslim ba ka ruwa ba Bukhari kadai ba وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول ناس أعناق يوم القيامة رواه أحمد ومسلم وابن ماجه معاوية كبير لابد الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للي إن المؤذنين للي ما سكرا أطول الناس يوم القيامة سيهمت أعناق يوم القيامة سيهمت أنيس أو مياه القيامة kun san akwai siffa ta kyau ta tsawon wuya ba a tsawo ba mai muni ba don wasu suna siffanta na abu ya ce makurdu makurdu mana mai gajeren wuya ana aibanta mata ce mai gajeren wuya ce mana akwai ragin kamala ko kyau dogon wuya alama ce ta kyau an san dogo na ba dogon mai muni ba kenan su suka yi kowa tsawon wuya gobe kiyama masu kiran sallah wa annu labara bin azib an anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه قال المنذري وهو أحمد والنسائي بسلال حسن جيد أبن رواية تبرع بن عازب da cikin sahabai ke ban labarin cewa annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikun shi yusalluna ala safin muqaddam suna yin salati a kan sahu na gaba shi kuma wani mu'addin mai kiran sallah yi gafara lahu madda sauti ana gafarta mishi iya inda murya shi ta kai wa yusaddiquhu man sami'ahu duk wanda ya ji shi zai gaskanta shi min ratabin wabis danye ne ice ne danye ko bushashe wata ruwaya hatta da duwatsu za su mai shaida kuma walahu mithul ajr man salla ma'ahu ba kira da kuka zo sallah to duk wanda ya amsa kira ya zo iya da kamashu na lada kan shi kaji shi sannan muka cewa mutane ga ayi ƙura'a sai ku sake wani ke na ladan ko kowa ce za a sake kowa ana da gugun maraya wannan shi ne daga cikin fadala ta masu kiran sallah sai ya ce wa an abi darda ƙar سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استعوذ عليهم الشيطان رواه أحمد abinda yake wannan ruwaya abu da zaki bar labarin cewa ya ji ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana fadar cewa mamin salasatin babu inda za a samu tun uku a wani gari wanda layu addinu ba sa kiran sallah wala tuqam fi musalla ba sa ta da sallah ta jama'a na mutane illa stawaza alaimu shaitan sai shaidan yarin jayi su hakinan iya ba ku kariya ma daga sharrin shaitani wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام دامي والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين وانا رواية كان إمام ترمزي يروت هكا مسلم إمام آمر كم دي رواية تتبتا ماذا سلسل مكي imam damin ne an ba shi kenan amana ta sallar jama'a an ba shi kamar shi a ce na damin kamar shi aka ba kulawa shi kuma ladan mutaman an ba shi amana ta mi ta shiga lokacin sallar mutane don shi ne zai gaya maka kana sahur ka tseda shi zai gaya maka lokacin sallah ya yi kai rakatar fajar ko kuwa kana gida kada harkaka a gaya manzo lokacin sallah ya shiga ya tsaye da komi ka aje ka taho kana barcinka mai daɗi ka tashi lokaci ya yi wani shi ne kinan an ba shi amana ta shigar lokaci shi ne mutaman wannan ce yana karantar da magana ta ladanai su kula da sannin lokatayen sallah amana ce a wuyansu kuma ji falala cewa wata ashe wata ibada ce mai muhimmancin gaske kiran sallah yau da yawa babu wurin da aka kaje kuri ne ya yi ma fadalar limanci ko kaje fadalar liman makajin hadisin fadalar liman makajin fadalar taladanci to kenan wata ibada ce ta musamman mai muhimmanci wanda ya kamata a bata muhimmanci muhiyawa a nan ke wanda ya rasa abin yi in ma aka cin ya da tarbiyyar abin yi kuma ya san addini ya da ya kare yawon shi ya kare komi ba abin da ya iya kudin yanzu ga tunda babu aikin komi shine kudin yake gida zai zo mu kiran sallah ya iya ko bai iya ba muhiyawa haka aka dauki abin ke wanda ya gaji kuma nan tanda muna da a san tarihi akwai wasu al'adu da suka zo na raina kiran sallah har cewa ma wai ba aikin mutumin kware ba ne ba kai kamar inda yana arana ake ka jaki wai kamar jaki ga daga muryarka akwai ma wasu wanda suka da yada magana cewa wai mai kiran sallah bai arziki wannan ba haka tashi Allah akwai lokacin da muka taso akwai wani uba yake gare mu wannan abun shi ya ladanci kuma suna kama a ya ce tukudi ba wani anan ganin mutum sananne ne kuma shi ne ladani a gidan shi kuma kudi da nan garin Allah mai cika wanzu ya ce kudi ba wani akira sallah ya talauce shi aka ce haka da shi kula ya ba su misali da shi kudi ba wani kiran sallah ke a gidan shi shi ne ladan amma kuma mai kudi ne a takaice a wannan ya tabbata ina ga wanda ya san abin kirki ne aka yi akwai balazi baba balazi baba shi ne ladan a gidan shi shi ne ladan a gidan shi ladan yake ne to ya ce to shi talaka na mai kudi ko ya ci masu kudin garin ko haye mata kula kudin shi kenan maganar a ce iya kawo talauci bai taso ba ko da mashi rame ne walla da ta mana ga yami kudin garin ko kashi su kashi imamu harabi kai magana lada da harabi lada da kame magana talauci ba lada da harabi ko yadda ake ba ladan ci abu ladani a tsoron da yawa suna da kima kwarai ta haka yin wa almuhimmu dai mutum ya yi kokarin gyara abin da yake da neman lada ke lada ne wajibi su je su karanci kiran sallah kuma su karanci lokacin sallah ta mai bayani wata al'adam a nan hatta masu kiranin sunna ba kawo a kada cewa aikin ladan ba muna sallah ba ƙarfe ɗaya da rabi ko ɗaya muke yi ya ce a sa minti biyar a yi kiran sallah ba haka ba ne ba ruwan ladan lokacin da kusan ladan shi ake shi ya sanar ai bayan kullum sallaci akwai na gida shi sanarwa ce lokacin sallaci kuma lokacin zai riga mai lokacin sallaci ba ya kai misali lokacin shi misali sha biyu da rabi mu dai muke sallah ko ko sha biyu da abin kaza shi kurin in lokacin sallah kira sallah in lokacin da shi kurin zai kira sallah lokacin ya shiga wannan kuma ta rage ku masallacin nawa muke sallah musa minti kaza wannan kuma da ku ne amma shi bai aiki la'akari da lokacin sallar a iya kiran sallah a lokacin shigar lokaci shi ne ka'ida kiran sallah a yi kira lokaci ya shiga yakan yi kukusa minti goma ko ishirin ko talatin ko na daban ma shiga amma lokacin sallah ga muku ya shiga shi ne aikin ladan kinan kaga haka wajibi ladan ya san shigar lokacin sallah kaga mahi yawa shi sa ga a gargajiya mahiyar wasu mace take dan dama dama duk da akwai kurakuran amma mun ga gargajiya kullun shi ladan sai ga da yawa sana shan ruwa da azumi da damana ana mata wada ba kun shi daga gadu ƙwaron shi nawa take wada kun ya gadu kun kira sallar zai su haka suke ba ruwan su da kabin kada kenan ya kamata ladan ya kamun lokacin sallah ya kamata ya rikabi duk da muna shi sai a Nijar ana neman yin wai lokacin sallah guda to kasan suka ce addinin dan bariki da samun zai biyo ba ba eh inda abu ne mai kyau amma yanzu a nijar akwai wasu a nan garin kacin sallah kare da ya hidi a mutu a da magaran ce za a yi sallah a zuwar kare da wala wani hidi a mutu biya da bai da dan misali alu suna ya san karfi ma lokaci ne ko wanda ke san sunna ya ce lokaci ne amma su a wajen su bata yi ba ya karfi kullum ya karfi dai akwai hansa ko da karfi daidai da ta Allah akwai karfi daidai kuma ka haka wallahi mutu sai ga bala'i kuma addini mun da to kaddara ma wai a ce za a bi lokacin guda waye wakilin kula lokacin zala ba ba yake gaba da yawa a na gobe daban shi bi daban kwana biyu wani uku waye wani kwamiti za a zo zamana ya ka to yanzu zai kamata yau da kens an na kaza sallar waye ne ake wannan kuma ina zai ka ina zai ladana ga musu wani aiki ne da inda musulunci ya ba ya da goyon baya in ku har za a yi to a san matakan za ɗauka haka kurin a rubuta kurin a baki shirme ne ba abin bai aikatuwa iya bukatar dokar sai hankali ga jewa su rigima da mutane da nan kullum rikici da gama rikici da zai wallahi cewa a yi ko ina uniform zan kira sallah gaba daya in ba a ɗauki mataki ba wallahi za a yi bala'i za a gama rikici a cikin al'umma iya bukatar a hatara abu ne da wani shi addini iya bukatar hatara kan shi in har za a yi lokacin sallah gaba ɗaya ko ina gari to a san aikin da yake gaba su wane ne mutum na yau da kullum don abin kullum canzawa ke kuma a san shin mutane da ƙarfi za a yi ya za a yi da bayani iya buƙatar da wannan wuri ne kwarai ai hattara a kan wannan abu ne mai kyau inda zai yi amma abu ne mai wahala aikatuwa ka bude kowa ta rikici ga al'umma lasa a gani amin ya ce kenan bayan annabi sallama ya gaya mana liman shi aka ba damin na abin sallan mutane kuma ladan an ba shi amana sai ta lokaci annabi sallama ya addu'a Allahumma rashid Allahumma rashid al-a'immat wa kafil mu'azzinin Allah ka shirya da limamai kuma ka gafarta masu kiran sallah amin wannan shine abin da ke wannan ruwaya sai wa an uqbah bin amir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'jibu rabbuka azza wa jalla min ra'i ghanam fi shaziyati bi jabal yu'addinu lis-salah wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة rawan ahmad wa abu daru wanda sa'i ƙwaƙwabata bin amur ke ba da labarin cewa na ji annab sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa ubangiji yana yana birge allah shi mamakin yana birge allah mai girma da buwaya wa yake birge abin da yake yi mai ra'a ganam allah yana birge wani mamakin wani makiyayi na ganam ƙanan dabbobi fishiziya kamar dutse haka in ya bare ana samun ɗan wata kafa tsakanin saka dutse ya tsage haka cikin wani yankin wani dutse cikin wani tsagaggen dutse ko cikin dutse cikin dutse kuna fishiziya dutse ya bangare haka ya rabu ku amma kuma ya bare akwai mashiga amma bai rabu gaba da ba shin ciziya a takaice dai Allah na birge Allah Allah ya mamakin wani bawan Allah a cikin wani lungu ko tsagin dutse kira mana cikin daji cikin dutse ba ma cikin da girke nan lokacin sallah ya shi kadai ne abin da ke birge shi abin mamakin yu'addinu lis-salah sai shi daya zai kiran sallah kuma ya sallar shi a daji cikin duwatsu wannan abin shi ne birgi Allah yake bikin birgi Allah wani aikin nashi ne shi ne fayakulu lahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya zai hudi cewa zai kai mala'iku unzuru li abdi hada ku diba wannan bawa nawa kuma za su ganshi suna ganin shi ku diba wannan bawa nawa yu'addin wa yuqimu salah shi daya ya yi kiran sallah kuma ya tara sallah ya hafu mini iya tsorona shi kada ba mai gane shi ya yi kiran sallah tara sallah to Allah zai shaida musu fada gafartu li abdi wa da kaltu li janna na gafarta ma wannan bawa nawa kuma na sa shi aljanna nan mahimmancin kiran sallah ko da kai ɗaya ne magana kenan ko kai ɗaya a cikin daji ka tashi kai kiran sallah nabi ya ce duk abin zai ji ga nabi ya ce shajarin ne jinni insu shajarin wala wala wala wala hajar ko menene duk abin da ya ji ya mace da gobe kiyama inda muryar ka ta kai shi ne ka ce an zaka Allah ka ta fadala ta lasifika tana daga cikin tana ballagar da wata ma'ana shi take cewa masu kawo magana bid'a kun sa lasifika kusa waye lasifika tana isar da gaya ne dama asalin kiran sallah so ake kai nesa ita ba tana cimma wannan burin shi take ce a yi ta don isar da wannan sako lasifika ba bida a bace ba ya cikin amalat kun mai kyau tana isar da gaya wannan shine abin da ke ruwa ta imam ahmad haka abu da haka imam musa kuma ta tabbata wannan shine magana ta kiran sallah to yanzu sai ba ku labari daga ina muka sami kiran sallah ya aka yi zo cikin musulunci ya ce sababin shuru'iyyati sababin shuru'iyyati sababin da aka shar'anta kiran sallah gashi ya ce shuri al'adhanu fi sanatul ula min hijira an shar'anta kiran sallah tun shekarar farko ta hijira ka kenan amma ka babu kiran sallah akwai masu tarihi mara tushe wai lokacin da umar ya musulunta a cikin wani buta ko ake ana kira amma koyi ba kasa ake cikin buta ake kiran sallah kasa kasa umar da ya musulunta ya wudo ya fara kiran sallah a hili a ka'aba ba haka bane umar bayyana da kalmar shahada ne bai a cikin jama'a ba wai yayi bane ba kiran sallah ba kiran sallah maka kiran sallah tabbas an shar'anta shi shekarar farko ta hijira ya ce wa kana sababin shuru'iyyatihi sababin shar'anta shi lima bayyanatu la hadis al-atiya zamu zo dalilin hadisai masu zawa gaba zamu zo su hadisai za su bayyana mana yaya aka yi aka shar'anta kiran sallah zaka ji su insha Allah yace da farko ce annafi annabi umara kana yaqul كان المسلمون يجتمعون فيتحينون الصلاة musulmi da wuri aka zo madina ana taruwa wuri guda ana neman mana sanin mai fita yi sala ana neman sanin yadda za a yi a yi sallah ya za a yi a san lokacin sallah guda biyu sallah guda biyu ta zo ya za a yi musan lokaci ya yi lokacin sallah shiga suna suna suna tattaunawa ya ce walaisa yunadi biya had ba mai lokacin ba mai kiran sallah ake shawara fatakallamu yawman fi zari wata rana cikin irin tattaunawa ta yadda za a yi a samu haduwa a yi sallah faƙala ba a dubu suka daga cikin musulmi suka ce eh ittakhadhu naqusan ku riki ayi karwarawa kalan kalan kalan kalan ta musham ta kirista misali naqusan nasara irin karwarawa ta nasara faƙaɗa ba abin suka ce ba abin a bal ƙarnan a yi ƙaho mai duka mai na wai an san su ne lokacin addinai da aka isko suke da alaƙa da ta daga Allah ko? ƙararwa ta kirista kun sai a ƙaho ma tun da mai ƙaho ƙahuda su bu ke busa da da yi bu na sana busa ƙaho haka suke busawa ƙaho ya ƙara yake iya ƙarar ƙaho haka kwamta ke mashi ƙara kama ana abu shi to suka ce a yi na kawoma to wannan shawara dai kenan bayan sun ce kalbarun balkarnan misal karnan yahudu inda yahudawa to faƙal umar awala ta ba a suna rajulan yunadi bisala ba za a sa mutum gabin ya salla salla gabin ya titi ya ce salla salla salla ya ga shela shi dai to a nan ruwaye duk da nan da hudu abin ahiri bane ba sai ce a yi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bilal un fanadi bi sala bilal ta shi kai kiran sallah in ka dai ba a nan kullum na hira ne bane annabi ta shi kai sallah haka wani ba take nan ya take bayanin da aka yi ne ba duka bayanin nan me yasa kun kanta maka dai bayan wannan tattaunawa ya sanar da kai annabi ta bilal ta shi kai kiran sallah amma akwai abin da biyo baya shine ruwaya ta gaba za ta ma bayanin dalla dalla ya aka annabi ce bilal ta shiga kin sallah shi zai ga magana a gaba ruwa ta gaba wa ana abdullahi bin zaid bin abd rabbi qal lamma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus liyadrab bihi an-nas fi fi al-jam' li-salah wa fi riwaya wa huwa karim limuwafaqati lin-nasara lokacin da manzala ya umarni nan ko nabi shi ga maka da aka yi shawara a riƙi ƙaho a riƙi ƙararrawa a yau annabi ya zaɓi shawara ya goyi bayan masu cewa a yi ƙararrawa haka aka tashi ya ce amma annabi bai su fisan dangadan aiki masaru ne amma a cikin abin ya yi ganin shi ne mai kusa amma kuma iyakin abin ganin akwai kama da addinin kiristanci to haka aka tashi shi mai kada ban abdullahi bin zaid bin abdurrabbi shi ne asalin abu abdullahi bin zaid bin abdurrabbi ya ce tafa bi wa ana na'im rajulun ya hamlu na kusan fiye da ina cikin barci wani ya zo mini kan mulki haka sai na gani mutum ya zo iya ɗauke da ƙararrawa a hannun shi na ga mutum faƙultu lahu sai na ce a mutum a mulkin ya abdullah a tabi'un naƙus don ala za ka sai da wannan ƙarwarawa ƙal ma za ta sanu bihi ya ce mi za ka yi ƙarwarawa ƙal sai na ce mishi faƙultu na da ubi ila sala don mi kira a zo a yi sallah ƙal sai ce mini afala adulluka ala ma huwa khairun min zalik kana so in shiryar da kai in gwada maka mahi alkhairi kan wannan ƙararrawa faƙultu lahu bala ta ƙwarai a gaya mu abin da ya alkhairi ƙal to anan ya gaya mashi abin da hudu shi ne lafazin kira sallah ya ce ta ƙulu za ka ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سلام زمي بين دلا دلا دور يجارك القرآن أكسابي ya ce da ya gamu haka sun masu ta'akara gairu ba'i he dan canza wuri bayan inda ya kira sallah ya sake wuri ya gusa ya ce sun maƙal bayan ya canza wuri sai ce a sai ce kuma taqul idza uqimat sala kuma in zaka tada iqama ga abin da zaka hudi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala al falah qad qamat as-salah قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا قومي كذا صلاة يا قومي قام yace falamma asbahat wani a mulki gwada mulki yace da garin Allah ya waye ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima ra'aytu shabdala bin dukkan abdullahi bin zabi abdullahi ne ya ce he na zo wajen manzana sallallahu garin allah waye na zo wajen manzana sallallahu alaihi wasallam na ba shi labarin abin da na gani a mulki faƙal sai annabi ce mini innaha la ru'ya haqq na ce wannan mulki ne na gaskiya ga wannan iya kore akwai a yau da yawa 'yan bida'a sun kawo abu da yawa na bida'a sun yi karya da yawa da sunan addini an lullube da wannan maganar ta mulki da wannan mulki manzan Allah ne tabbatar da shi ba a yi domin ibada da yawa kirkira da mulki kurin ba a ibada da mulki ba a kawo wata ibada da mulki manzan Allah yana raye shi ke tabbatarwa kotu ne amma bayan shi kaga asalin fidawo ana dina kan fidawo ta zo ta mulki ta mulki daga fidawo a mulki wanda ya ganta ya gani ya ka labarin ya ga kaza ya ga wani cikin kaza da mulki ne to ba ibara da mulki amma annabi yana raye in kai annabi ya tabbatar wannan ya ci kaga wannan mulki na gaskiya wannan shi ne magana kenan to wannan ya ce insha Allah faƙun ma'a bilal yanzu annabi da wake magana abdullahi bin zai wanda ya mulkin gane bilal ba shi ya mulkin ba abdullahi bin zai bin abdullahi shi ne mulkin wannan to annan annabi ya ce wa shi abdullahi tashi kai da bilal fa'alƙi alai mara'ai ka laƙanta ma bilal abin da ka gani a mulki mesa fa'innan an da sautan mink don bilal ya yi ka murya kaga mahimmancin kiyan dalilin mulkin sallah a mai murya ake so ko da kayan nafasa a samu wanda ya sauti ta ke nesa ta yanzu za su fi tana taimakawa ta aiwatar za ta cire za a cire wuta wata ran za a yi kufir shi sa kama albadin mawalla yake maganar bai halitta ba a maido kiran tsalla cikin masallaci ya ce asalin a sunna sama ake hawa ya ce eh yanzu ana ka hujja da lasifika tana kai sama tana kai tana cin maguri ya ce to me zai hana mace riba biyu tabarka ta a ciri babi ayayi ce zai misali ya ce eh Allah ka ci gaba me zai hana a can sama a kai mai kuro ya ce idan yana kira aka kufir an tsaya masanin za a yi ana sa kip ya gala da ya shuru aka kufir ko shuru ke ya ce gada ma don ba ya san abin da shi ba shi ba cin maguri amma ce inda a sama aka yi wurin kiran sallah kuma a can aka yi mai kuran aka yi wayar mai kuro ya kiran sallah ai ku firma da cigaba zai kuma zai je da dewa ai ci hakan da yahi an haka inda aka yi da yahi a takaice ne nan kenan annabi ce ma abdullahi fa alqi alayhi ma ra'ayt tashi ku tayi kai da bilal bilal ka lakanta ma bilal abinda kai ka gani annabi na dare ana hawan daki sama daki na hawa gini ake hawa a yi sama ake hawa samari ake hawa ya ce al'ijab da ya ce faƙumtu ma'a bilal na tashi muka tahi tare da bilal faja'altu alqi alai ina ulqi alai ina ina ulqi alai ina lakanta mai kiran sallan wa yu'adhdhin bi iya kiran sallah da shi kinan bilal shi a sama shi ya shi kuma Allahu akbar Allahu akbar bilal yadda kai murya Allahu akbar Allahu akbar abinda bilal biya ba yanzu ne abin ya zuwa kiran abin kai tsaye ne yanzu kuma aka tabbata kuma yin shi za a yanzu dan abin da kai na masa kenan bilal iya lakanta ma shi abdullahi abdullahi shi sama iya ga bilal kai abdullahi lakanta bilal shi bilal iya ballagarwa sama haka aka kiran sallah ana haka fasami'a bidhalika umar ko fi beti umar iya gida sai ji wannan kiran sallah a masallaci hikima Allah fa kharaja bi rida juru rida umar yato da gudu iya jama ya shi kasa iya jama ya shi gudu kamar ba shirya ba yato da gudu iya jama ya shi kasa bai da mana ita maka da kasa ke bi da mari shi ba da shi sama shi ba yari cikin rabi rabin mai hakki sama kasa dan gaugawa sai ga umar ya zo iya jan bayanin shi ya ƙul iya cewa wallazi ba a saka bilhaq laƙadar ajin mitar lazi ra'a shi ma a shi mulkin da wani abdullahi shi ba umar ya gawar mulkin kayan shi ya zai wani shi abdullahi ya zai ya gashi wani shi ne ke gudu da gudu shi ba su wuce ya ce na rantse da wanda ya koka da gaskiya ya ce wallahi na ga irin wannan abin da gani ma na gani فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد النبي يما الله غوديا ni muwafaqa na wani addini shi na Allah ne eh wani ƙarin shaida ce na mulkin na gaskiya ne eh da annabi ya ma Abdullahi shaida mulkin gaskiya ne wa shirin mulkin an gwada ma Umar bin Khattab irin an koya mai shi ma to kaga wannan mulki ne aka yi amma annabi ya tabbatar da shi mulkin gaskiya ne daga Allah yake asalin kenan shar'anta kiran sallah sai bayan haka yanzu ya gaya maka dai kenan sababin shar'anta kiran sallah sai ya ce kuma kaifiyatuhu kaifiya yaya ake kiran sallah ya ce kiran sallah warada al'adanu da kaifiyatin talaf na zukuruwa fi ma ya ce kiran sallah ya zo da kaifiya uku za mu ambaci wannan kaifiya abinda zai biyu baya za mu gaya ma'aita awwalan kaifiya ta farko tarbi'u takbirul awwal wa tasmiyatul baqil adhan bila tarji' ma ada kalimatut tauhid fa yakunu adadu kalimati 15 kalima لحديث عبد الله بن زيد المتقدم حديث da ya gabata yace na farko hudunta shin tarbiyyar takbir al-awwal hudunta kabarorin farko hudu zai da tasmiyatul baqi al-adhan tasmiyatul baqi al-adhan sawaran kalamomi biyu biyu ashhadu an la ilaha illa allah rasulullah biyu biyu bila tarji'i ba tarji'i za mu ji bi matarji a gaban sha Allah ya ce amma banda kalmar tauhidi ta la'ila ta ƙarshe izai ya ce fayakunu adadin kalimati adadin wani kalmomin za kalma goma sha biyar ce an gadi ba hadisun da makana lamun zai da haka zai baka ya ne wannan magana kenan da ya ce takabir awal da harko an zo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kafir kenan ko ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah kaga biyu ko شين بيبن قول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بيبيكم حي على الصلاة حي على الصلاة صلاة أجها babba a ƙarshe da ƙarmi aka ce ashe alafan aka ce hayya ala sala sala kaman ƙuna ce sala salah salah حي على الصلاة حي على الفلاح فلاح سنس حق علمي حا حي على الفلاح حي على الفلاح kaka ci haya la fala fala daji ne ku zo aikin da fita daji ko kenan wannan za a kula da su ya ce bila tarji ba a tarji za mu ji ba a tarji a insha Allah saura la Allahu akbar Allah akbar la ilaha illallah shine ɗaya kalmar tawhid guda wannan shine na farko sai tarbi'u takbir وترجيء كل من الشهادتين ننكم كبره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلكم وترجيء كل من الشهادتين تنام هكذا شيء من ترجيء أنك لك مريا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ترجيء kasa kuma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi tarji ko na yanzu na karanta kasa kasa ko kuma yin koma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka na daga murya ko da farko na yin su kasa-kasa kalmar shahada biyu kasa-kasa ake yin su da mafi wannan wadadanai na da suna yi ya tabbata suna kuma yin su ya daga muryarsu ce tarje ya ce bi ma'ana ma'anan magana an yi kulun mu'addin a shaɗu an la ilaha illallah a shaɗu an la ilaha illallah a shaɗu an na muhammadar rasulullah a shaɗu an na muhammadar rasulullah ya hafi biha sautahu zai murya ƙasa-ƙasa kamar da daidai kamar da daidai murya ƙasa-ƙasa sun mai iduwa ma'a sau bayan ƙasa-ƙasa kuma ya ɗaga murya kamar da muka bai a gacin zu fa'ana bi mahazura ɗaya masu wa ladan annabi da annabi ya samu a makka shi ba madina ba mawudura a makka bayan fatawar makka annaba an mutocin da yaji wasu suna kamar wasa ana kokon suna kokon mikin sallah a cikin jin da ya musu yaji akwai mai sauti annabi sai aka musu sun tana kansu waye a cikin waye annabi yaji abun masu ruwa ya sauti annabi ya kawo shi sai shi zama ladani a kaba abun masu ruwa to abun masu ruwa ta annabi ya koya mini yace أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان تسع عشر كلمة رول خمسة وانا شيني كنا نابو مهدورة أنا أكسامو كلمة ترجي مثلا تي قوم شاترا أجا من شاي بيرقو من قارو هدون وانا ترجي بيد أكا أكا أكا هنا قارو كلمة هدو يزم شاترا وانا كنا سي ثالثا كفية أكو يتي شين أي da kuta ta sanya ta takabir mai ta sanya takabir kabara bi Allahu akbar Allahu akbar bi kenan kabara bi shin ta sanya ta sanya takabir ai kabara biyu amma ma'a tarji' shahadatai Allahu akbar Allahu akbar daga murya ko an da harko Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah kuma ya daga murya ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah kuma hayya ala sala hayya ala fala zuwa dai daga sauran gaba daya irin wanda ya gabata ne ya ce lima rawahu musulun ya ce fayakun adar kalmati saba ashir kalama shi kuma wannan kalma goma sha bakwai ya ce yawon magana lima rawahu musulun an abi mahazura anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam allamahu hada al'ada annan salam ya karantar da abu mahazura wannan lafazin kiran suna zama ambata allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول kenan daga murya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma hayya ala sala ay marratayn hayya ala al falah so biyu allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wannan shine abin da yake lafazin na kaifiya kenan ta in wannan su ne lafazza illa nan kudin ɗan gyara da muka saba wajen mutum zai ja wani zai allahu akbar kaga nan matsala ce har kamar kana tambaya ne kana baka kana shakka baka tabbata ba shin allah shi ne mahi girma allahu akbar a kudin allahu akbar babu ja in kai ja kamar kana tambaya ne haka wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar kai ashhadu an ka sheda kana zamanin kanan akwai hadu baka tabbatar ba baka tabbatar da ba abu mutar gaskiya sai Allah baka tabbatar da muhammadar rasulullah ne ba sa kuma kuma waje da kuma kowa Allahu akbar kuskure ne ba mai madda Allah ba mai dogon madda su tarkat kai wurin ja da ba wajen ja mu ka wajen wajen kamu salu ashhadu an la ilaha wani akwai ja ashhadu anna muhammadu ja amma wajen ja wajen kamar hayya ala kamar hayya ala sala ana wurin tsayawa ne hayya ala al falah amma wajen hayi wannan wajen gaskiya akwai abu da ya kamata ba wurin ja a yi ja wurin ba a yi wurin ba ba ja kuma wajen kamar misali mai aka cewa wajen mai aka cewa a shahadu anna muhammad anna muhammadan kur wanda ce ma shahadu anna muhammadar gaskiya dai shi ita kudin wurin ja a yi ja ba a ba a ja wani ba wurin ja ba kuran allahu akabar ba a jan allahu da yawa wani magana ta allahu akabar allahu akabar akabar akabar akabar allahu akabar ban ka ce bar ka canza abin ya koma ganga mai kuma ya girma akabar akabar abin ya yi lokacin mu ne a takaice dai nan muka zo karshen maganar adan sai kuma yana ga darasi irin wannan sai Allah kai ban sallah dan yau ne daga yau ba kuma wata laraba cikin azumi insha Allah akwai kata goma wai wannan littafi muke magana sai littafi muke magana karatu da kashi haka ba juma'a ba karatu insha Allah har juma'a insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك آمين.